الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة كده جوزا سفر شكرا تدوكي تليهدو da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da sha biyu a cikin wannan littafin na albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان za mu tashi darasi na ɗari da sha uku a wannan masallaci mai albarka na hujjar kan fi ginin jama'a za kuma mu tashi babi na sha uku a cikin kitabul hajji inda yake cewa babu jawazu kuslin ko kuslin muharrami badanahu wa ra'ati ko badani wa ra'ati bayanin ne babu da yake ba bayani akan halaccin halatta cewa ya halatta wanda yake wanda ya haraba da aikin hajji ya kulla niyya ya halatta a gare shi ya halatta a gare shi ya wanke jikinsa da kansa domin kun san wannan ba magana duk wanda suke sababbin al'adai za ka ji sun san wannan fuskar cewa wasu za su ba a wanka wai saboda in ka zo yin wanka gashin zai fita a cikin ka a kowane mutum da yake ibrahim da duka ba ɗaya ba ya wata ya zama ɗan duku nuna wani ma ibrahim zai yi tun da ya fara wataƙila tun farkon watan mahara a watan shawwal har zuwa goma ga watan jirgin da bai taɓa wata ba wata biyu da wani abu ko wata biyu ba wani abu ko kwana hamsin ko idan farkon watan shawwal ne ba wata biyu da wani abu kaga shawar bin kada sannan ya shiga zulhijja saboda wani ibrahim ne saboda haka babu wannan magana ko daya dangane da abin da ya shafi wannan to ga asali kai kai ne za a fito da shi shi ma halaccin wanka sannan wasu suna ganin ma wai ba a canza ihrami ba za a canza ihrami ba guda ɗaya dan dai shi za ka yi yawo saboda gurin su ba a wanka ya za ka yi to gaskiya magana za mu ji a cikin karatunmu in iya rami goma ka tafi da shi za ka iya canja lokacin da wannan ya da suka canja wannan ya kuma da suka kuma canjawa shi ya halatta ka wanke shi kuma daidai ba za ka wanke da sabulu mai shi ba kamshi domin kai ba kai ba turare ba kayan ka ba turare to shi ne to shi ne yake gaya mana an abi ayyuba al-ansari hadisi na dari bakwai da hamsin da biyu an karbo daga abi ayyuba al-ansari kali ibn zaid kenan mai kwarin gida na tiyo Allah ya kara masa yadda ana abdullahi bin hunayn an karbo daga abdullahi dan hunayn kali yace inna abdullahi bin al-abbas hakika abdullahi bin abbas Allah ya kara masa yadda ya kara musu yadda shi da mahaifinsa wal miswar bin makrama da kuma miswar dan makrama ikhtalafa sun yi sabani bil abawa a gurin da ake kiran sa abawa guri ne kamar yadda mun sha faɗa wannan gurin cewa al'abuwa guri ne wanda sun ce guri ne ya fi kusa da makka guri ne da suka sauka don su huta shi wannan abuwar فقال عبد الله بن عباس يا عبد الله بن عباس يمثل المحرم رأسه أي shi wanda ya yi haraba da aikin hajji zai iya wanke kansa ba komai ibnu abbas ya faɗi wannan fa kana da mutuwar mutuwar kuma yake la yamkin al muhrim ra'su gaskiya in mutum ya haraba da aikin hajji ba zai wanke kai ba kun ga ita ba ya ba ko ga shi nan karara fa arsalani abdullahi bin abdul abbas ila abi ayyub al ansari ka duba da yadda yadda ibnu abbas yake da matsayi a fadar annabi amma saboda martaba ta ilimi da yaga sun yi sabani duk da ya ku wancan din karatu ne da ba ku ba sai yake da shi to tafi gurin abu ayyuba al-ansari zai turo idan ya je ya samu tasabbut sai aika shi gurin abu ayyuba al-ansari wa wajadtuhu yaftasilu yaje musu tambaya yana zuwa ko wanda aka yi sa'a sai zane shi yana wanka lokacin aikin hajjin ba shi ma wato abu ayyuba da azarar aikin hajjin da fito to kaga amsa ta fita sai zane shi yana wanka yace fa wajadtu yaftasilu bayna al-qarnayn sai na same shi yana wanka tsakanin diraku ai da bambanci tsakanin kirke da dirka ku to tsakanin diraku guda biyu saboda haka idan mutum zai wanka kamar wata filoli ne guda biyu da suka tashi sama sai makala bargonsa a ciki wanda zai ba shi kariya yadda ba za a gan shi daga nesa ba wasu na cewa wannan alƙarnai din wani bakin rijiya ne irin bakin da ake rijiya bakin haka ya dago shi ne ya zanto ya yi baki biyu sai matsala ya tsaya a gurin wa huwa yustaru bi sauri kaji ko an kare shi da wani labule ko tufafi ko bargo fa sallamtu alaihi an kare shi inda yake wankan ya zanto an kare shi ba za a gan shi ba yace kawai fa sallamtu alaihi sai ne masa sallama yana wankan ba domin wani wata ran za a tambaye ka za mu zo gabar mutu za a tambaye ka a ce ne hukuncin wanda ya zo ya ta doka ba sallama a gida kana ban ɗaki mun taɓa wannan magana a baya cewa kana ban ɗaki ya danganta a wani hali kake to shi yanzu an ce wanka yi da ya masa sallama fa kala sai ya ce man hada waye kaga ya halitta ke nan mutum ya shiga mu yana wa aiki ke waye fa kuntu sai ne ana Abdullahi bin Hunay ni ne Abdullahi dan Hunay arsala ni ilaika Abdullahi bin Abbas as'aluka Abdullahi bin Abbas ne ya aiko ni gurin ka dan ma tambaya fa kana sai ce am kai fa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce annabi alaihi salatu wasallam ya kasance ya tilu ra'sahu wa huwa muhrim ya yake wanke kansa da alhadi yana wato harama da aikin haji wa da abu ayyuba ya dawo ala saudi sai abu ayyuba da ansari sai tsora hannunsa akan wannan wannan labulan da aka yi wa shamakin da aka saba na tufafi kaga idan kamar wayannan tufikun ne guda biyu suka tsaya a tsaye sai ka dora tufafi haka a kansu ai za su sauka su kare nan ko to sai doro hannunsa daga nan ya dora amma yadda bai zai ciro gaba ɗaya ba yadda za a iya gano kansa har sai da kansa ya bayyana shine faɗaɗa'awu ya saukar da wannan wato labulan ƙasa shine faɗaɗa'awu an bari da kyau ko saboda haka yi ƙasa da shi to me ya faru sai ce a ma'ata ba dadi ra'azu har sai da ya bayyana ya bayyana min da kansa da ya saukar da labulan sai da ko kuma wannan zanin sai da kansa ya bayyana sun magana sanne yake sun magana ne insanin ya tubu alaihi sai ya ce wa mutumin da yake zubo man ruwa usbub zubo man ruwa ya ga ya fara ci gaba da zubo man ruwa yace fasabba ala ra'ati ji zubo man ruwan a kansa ثم أغلق رأسه بيديه في تسودا كنسا دعنا ينسى فأقبل به ما وأدبر yayi gaba da hannun ya dawo da shi baya gaba da baya tsuda wa kana yi haka za a yi sallallahu alaihi wa sallam ya faru yake yadda kaga nayi din nan haka ga naga annabin yana yi ba shi ke na amsa ta fita ba ai practical kenan ai da ba ta suka yi babu aiki babu wata koyarwa da ta ku practical saurari ne ba ka duba ka ga kana koyarwa da Islamiyya kai kewa yara wato sifatu wudu in nabi ko kuma kitabul wudu ba za su gane wani ba zai gane bai gane ba ma sai da kai aikaci domin yadda kake ta yi da Hausa bai bayyana ba amma kana yi a aikaci to an gaba yasa kaga annabi alaihi salatu wasallam sai da aka gane shi ne malamin malamai da aka ce yanzu ko e kai a wanda ne sallah bayan ya faɗa sai hau kan bimbari kowa yana ganin da yayi da practical haka ake yi duk aikin duwar aiki da kake so a gane to ka yi ya aikaci to sai ka ga ya fito fili to kun ga nan wannan hadisin kai tsaye ya nuna mana wato abubuwa da yawa haka na farko yana nuna mana halaccin cewa wanda ya harawa da aikin hajji ya wanka har ya wanke kansa don kun san suna cewa wayan kai tutsawa gashi zai faɗo in dai bai faɗo ai ba a ce kai ba za ba zai faɗo ko sai suka ce ba komai wanda dai aka zo tutsa ko ka tutsa ko baka tutsa wa dama baya cikin kan zai faɗi saboda haka ba komai domin ga shi annabi alaihi salatu wasalam ya yi haka shi ne suka ce ya halatta ka kai hannun da duk suka ga don wasu sun ba da damar cewa za a yi wankan amma ba za a taɓa kai ba domin kan gashi ya fita kun san kuma ba a cire gashi ba a cire farki daga cikin ma'azura da ihram yawwa sannan kuma sai suka ce idan an samu zabari ana so a dawo wannan tutun shari'a duk lokacin da aka samu sabani a koma wa nassofin shari'a shi da abin da yake daidai a kyale wato ijtihadi da kiyasi in dai akwai nassi cewa take lafiya hada ma'an nas wai ba a yi ijtihadi tare da nassi to a hadisin nan daidai kaban nan nake so ma dan yi wani dajiya inda yake cewa ikhtalafa da Abdullahi da Abbas da Miswar bin Makrama ikhtalafa bil abwa anan duk talibin ilimi ce ga tona cewa da Allah yake wala ya zaminu mukhtalifi illa man rahima rabbu sai ce ne wa ilahi da khalaqahu ba za su gushe ba suna sabani sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsika da kawai Allah yake domin haka na halitta sabani dole ne to in dai matsala ta a hakan ce aka yi sabani a kan da kana so ka zauna lafiya to abubuwa uku wasu ƙa'idodi guda uku da malamai suke bayarwa su za ka kalla kawai sai ka gaba ka jin haushin kowa akan matsala a shi misali matsala ta farko shi ne duk abin da aka yi sabani a kansa a da can sun zamanin sahabbai to babu wani malami da da duk karatun da yanzu ya zo ya ɗinke sabani in dai asalin da dama da sabani a kai to tana nan fa har duniya ta daɗe tana nan kan sabani domin ya abin ya samu tushe daga zuwa sabon annabi albarkulansa ya zo zaki da annabi ya ce wa sahabbai da ya tura su yaki ya ce la yusalli yanna ahadukum illa bi bani quraiza kada ɗayan ku ya zalla la'ada har sai ya je bane kuraiza bai annabi bana nan da ransa amma wasu lokacin suna kasa gida ba kai gurin ba sai lokacin la'asar yayi sai wasu suka ce a tsaya a zalla sai wasu suka ce annabi ya ce sai an je bane kuraiza kawai sai aka rabu biyu sai wasu suka koma suka yi zalla wani sun suna kallon suka gama suka yi da zallar baki ba sai da aka je bane kuraiza su kuma suka waɗannan su ma suka kira su suka yi da aka dawo aka gaya annabi kuma shi ya tabbatar da duk sun yi to shi da aka je ne matsala a sabu a sabu aka yi sabani a kan da ba nasi ba ce kun san wasu ba san da yi nasi ba in dai ba nasi ba ce to ba a zabi a kai amma a matsala abin da ya shafi aqida zuwa to anan ne ake bada a mutum a ce wannan mubtadi a matsala aqida ba da san sabani abin al'adida ba da zai labari amma a sam akwai shi yana da kaga daga nan an samu hoto ka samu ma'auni to shi za shi na ba da karanta al-musannaf in kana karanta al-musannaf sai ka ji ibn abbas ya fahimci kaza sannan ibn umar ya fahimci kaza guri kaza to idan ka zo ba za ka kudin gora ba in mutum yana karatu ya san cewa wannan ko fahimtar idan ka zo ka ce gaba ɗaya wanda suke kaza duk kaza ne to haka ibn umar duk kaza ne to ka danna har sahabi a ciki to shine wannan kun da abu na farko duk ƙa'ida ta farko na ne duk abin da aka yi sabani a kanta tun zamanin sa akwai yi ba wanda ya ce yi ke kare sai dai kawai abin da za ka yi ɗalibin ilimi wace ce ta ƙarfi raji hada marjuha aka ake cewa ko wanda ta fi ƙarfin da yi a zahiri ke wuce za ka yi wanda ya ina amfani da da biya da ya yi rubutai wani hayatul muktasi irin wani abubuwa ake kawo ba da za ka ji an ce an samu bambancin mazahir kaza kowa da dalilin sa amma akwai wanda ta karbi shi za ka zo ka ji ya ce wallahi mu kaza ko wallahi mu kaza kai ma sai ka aura kun ji na farko dan na abu da biyu shine duk abin da wato aka yi tabarin ya magana biyu misali yanzu so magana biyu ce a kan da sai kawai labari ne ke zai yi wa labar da yawa wanda ba kaza yake kallo wanda ba kaza wanda ba kaza nan kuma magana biyu ce tun zamanin da bai biyu yanzu misali wanda ta zo da yawa in ba ku misali dan gani da wanda ya shafi ne fata ne cikin da ta ja azumi ai kaga ba magana ɗaya ba ko ba kuma biyu ba an samu tsakani maganganu haka saboda haka ga wannan ba kai saka inda ji ba har duniya ta kai sai da ka zo da tsakani wanda ta bukar da yi shi ke to sai wanda ta zo da magana ji kawai tun zamanin da akwai magana ji ke kadan to ba wanda yake kara tabo tana na abu da yake ita ma dai a duba raji haka kawai a cikin maganar sahabbai kun bai da shehu gane irin wanda yana da fa'ida domin a karan bazonin yanzu wanda suke dukar manyan malamai ba daga cikin manya-manyan malaman ba kun za ko su ban fiye son magana a kansu ba yan madanila masu karambani da bada a kowa ba wata to a irin ɗaya daga cikin ziyaji wanda suka kalli su da kasani su da suka bashir su da kamar su profesa masu duk suka bar da sai daga cikin wani matashi yana nan wani shagaga da ya tashi magana yake duk ko wannan abubuwan yana ganin ya kira ba har da bata tuzu malam da afar su shek albani su waye gaba ɗaya su ake kwakwulwa ana ban da'awa sai ɗaya daga cikin su mai lamba ta biyu a kan a najeriya gaba ɗaya matashi da wannan karambani sai sai kaduna an yi wata rasuwa da aljiya sai aka ce ai ne faɗakarwa kan shigoyin ahalin sunna shigoyin da ya zo yana ta bayanai yana ta yi ai mara alaikum munkar ya ɗauko hadisin abu ta yi da nikuri akwai wani ɗalibin ilimi na san shi sai mata bayani ta ji sai mata larabci a cikin masallacin bai hausa ba bil arabiyya ba haka sai maka sai ya hadisi abu sai da kudi din da kai magana a kansa cewa hadisi ne ba ka ganin wannan mantai an sai sai fara yare da usulu yace ai man annabi alaihi salatu wasallam bai ware wasu ba duka yake yi duk wanda ya ga munkari man ra'a minkum munkar haka annabi ba ware kowa ba wani bai yi rubiyayi sai ya ai wannan mantin yi ta kwana yi ta sakamakon bulletin da kuri sai yi sai sai ce wannan fa sai ce to baka san me ba kar maka lawo ba za ka gane me ya sababul ira na hadisin ba ba fa sababul wurud ba kun san da babban shi tsakanin sababul wurud da sababul ira wallahi ne yi shi bai gane me ya zama mulkira da zama wannan ko shi ne ke kallon manya manyan malamai a ga yana yana cewa kaza sai da musu rashi yaro ne matayi yana ta wannan abin da yake to da zai rasa yadda zai yi shi to ai abu ta idin al-kudri dalilin da yasa ya kawo hadisin saboda kaza ne sai ce abu ta idin al-kudri halafa ulama dole ku ku yi dariya to wai abu ta idin al-kudri ya saba wa malami kaga wannan ai ya kamata a daura man rawani goma na ba wa domin a usulul fiqh ba ka karanta cewa sahabi yana saba malamai ai sai ya ce malamai sun saba wa sahabi ko ba haka bane wannan bai faɗa sai wani bayan an tashi wallahi bai iya ba da amsa ba a cikin ɗan gaba gaban sa sai biyoyi eh wai ne kuke ta tattauna da malami sai ya gaya masa eh sai ya ce masa ai kaza kaza muka tattauna kaza ka ji ka ji kuma nufi saboda kaza sai ya shiru ɗalibin zai ɗan gaba gaba zai yi kai za mu tattauna da bani gaskiya bai gama fahimtar wannan abin da yake ba da kai shi ne kuma shi ne kai kwallo islam abin da malaman mu suke yawan faɗa ko da yaushe ka ɗauka in ma karantarwa za ka yi cewa ko da yaushe kana da lamun sai ka zauna lafiya amma daga lokacin gargajin duk yan boko haram din nan su ba amma duk a ce su ce da ya rika jin cewa a san da yake da kowa ba wanda ya ce fada kuma bayan da yake fada ba a tasadduru qabla ta'ahu haka mu malaman ma haka kullun suke karantar da mu cewa ka karantar amma da kun da baka sani ba kawai da ne baka sani ba bai imani sai ka zauna lafiya amma wannan abin ya janyo yanzu kaga ta ajiye duk wanda duk ɗalibin ilimi na gaske ya san cewa wannan yana da matsala kaga irin wannan kiyaye wurin kuma da rashin zama gaban manya duk wanda yi karatu gaban malami musamman da shi dai wanda suka san ya kamata ku to a karantar wanda za ka ga hakkin abu amma ɗan bana bakwai da ku ba za ka gane domin shi daga lokacin da kai karatu a gaban malamai masu tarbiyya wannan tarbiyya za ta yi kai karatu a cikin ka ko kana so ko ba ka so sai ta yi wallahi to kaga wannan sai daga cikin ta'adiyya ne na taɓa gaya muku akwai mutumin da aka taɓa a samu lafiya da jiha ta ji da yin social din nan tun daga zuwan murna ganin da nake wannan ai ba bai kamata a gayyato shi a gayyato da wajen nishaɗi amma wallahi da muka yi lattafi ya fara na zo na yi minti arba'in da biyar Allah lattafi ya kusa sa a mana duka da ni da shi dukan ya za a yi mana sai da wasu suka biyo da cikin gari suka ce wallahi akara maka Allah ba dan tayi ga yadda ke jodi sai mun zani saboda wasu bayanai ya rike wanda ni kai da yana yi wallahi shi na yi rawa kuma shi a zuwan karatu yake gaba ɗaya kuma abubuwan da yake faɗa wallahi bai gawa fahimtar su ba to kaga irin wannan ne ko ya idan kana gaban manya da tije malaman ka na turu da na waje to za su rika koya ma cewa kaza duri kaza kaza su koya ma jirki choice of word cewa ka rika amfani da kaza duri kaza to kun ga wannan kiyaye wannan matsalar ta sabani ba yakan sa ka kalga wani kafa abokin karatun ka ballan da malami ban ya kuma kun ji ne kenan na uku shine duk abin da ba a yi sabani ba a da shi ne na uku ba a zaɓani ba a da duba wanda ya ce yanzu saboda ya tumba da ya ce yanzu kuma fi mai lafi yana nan a ba saɓani wannan su ne ƙa'idoji guda uku da malamai suke faɗa cewa duk lokacin da matsala ta zo in dai aka yi saɓani a kai to har abu ba a saɓanin da ake sai dai ne wanda ya yi ƙarfin da ya yi kawai me saɓani biyu tana za a da kawai wanda ya ƙaro ta uku sannan sai wanda ba a taɓa saɓani ba to babu wanda ya isa ya zo ya ce ko yanzu an yi saɓani kaga al-musallat ina gaya wa ɗalibai ke da zikirin cewa idan su kana da jiya library ka na ibn abdulrazak ko na ibn abiyya saboda za ka yi ta ganin abubuwan da za su aiwatar da kai kuma ka ƙara gane cewa a ce ma ba kai karatu ba saboda shi karatu kana ƙara ji za kana ƙara gane cewa a je wato kogin da zurfi haka ilimi yake kana ƙara maza kana gano cewa ashe ko ke zurfi ne amma lokacin da kake bakin ruwan sai ka gama kamar dan bari yana wajen yake duk ba su iya komai ba kaza kaza yana shiga bakin minti biyar zai laushi haka ne sai ya laushi gwara ma na cikin to haka shi ma ɗalibin ilimi ne yayin da bai shiga mai dadin wato la'ishin ba cikin fagen wallahi ba abin da zai ba zai san me ake ba amma kana shiga da kaje musamman ana muzakara kaga wani baiwa da Allah ya wa wani sai kawai kare da kan so da haka wannan shi ne an fahimta da kyau to kun ga a wannan gabar mun fahimci cewa wato ibnu abbas da wato mitwar da suka yi labari ba da ga bidiyo wuya cewa suka yi a nemo wanda yake gaba da zuwa ilimi kuma suka tabbatar kai ka san a ɗaya ruwayar ba shi sai da ya dawo mutuwar ya ce daga yau na daina mutu da kai na yi daga ba kuke da ni ya gaya ibn abbas ibn abbas ba duk da cewa ya gamsu da cewa ya tabbata cewa ya fi shi gaskiya amma duk da ilimi ya zo da shi kuma ba san zuciya ba ne ya ce to a je a tambayi na gaba da ni ka ce kaza na ce kaza to muna da malaman yiwayi da kai ke a nan ne shi ke nan ba ko ce da wani malami ka yadda na yadda da wani domin da biyu shi ke nan don a kunni bi ɗan yin hali ko shi ke nan sai a zauna lafiya to kaga hadisin kuma ya nuna mana halaccin yi wa wanda yake wanka ko wani abu sallama mutukar za ka amsa mutukar ba ba haya kake ko ba wani ba mun sha faɗa wannan kalmar wanda yake alwala a ban ɗaki ko wanka wani ya dame don za ka yi ma gyaran murya ya gane shi ke amma idan ka ji za ka iya cewa waye ko ka cewa alaikum salam waye ya halatta an bari da yau yawwa sannan kuma hadisin ya nusar da mu mustahabbanci kare mutum ya kare kansa lokacin da zai wanka a nan ne za ka ga cewa domin gurbe bature ya yi gurbi ya ci karo da tsarin musulmi wanda za a haɗu kowa ya kifin da shi kifin ana ta wanka ana jira musulunci bai ce da wannan duk da cewa shakatawa ce ko an tafi ko shakatawa to ka sai dan kowa da kayan da zai kuma ya ita kayan wani gurin kajewa mata da maza ne daga su sai bura da fadi wanda wayar din za ka rika gani kuma har yayin musulmi duk waɗannan celebrities din da dama ba mun gaggar su a baya an nunu za ka wata an nunu da abin nan musamman shi ko wayar din social media ai an nunu yayin musulmi ya wata bila ne a irin wannan guraren da bi an nunu da to kaga wannan shi Allah ya kiyaye to shi ne yake akwai wannan halittar sannan kuma yana nuna ma cewa ya halatta ka nemi agaji ga wani lokacin da kake bawali ko bayan gida ko wanka ga wani ya yi ko wani abu amma kai ya tsare shi ya halatta kana cikin ban ɗaki ne wanda yake za ka mai kasansa a rarrake sai sabulu ya tsubule ya yi wani kai za ka yi hankali shi ba zai hankali ba ko kuma ka san yana rauni wace na da Allah ne mun sabon da zai fara su mai ya hada wannan ne babu ma ya fa'alu al-muhrimu ila bada babu da yake magana akan abin da muhrim wanda yake cikin harama da aikin haji ko ma ya fa'alu zai ga wani din madul abin da za a yi wa wanda yake harama da aikin haji idan ya mutu wanda ya haraba da aikin haji idan ya mutu ya ba duniya yana sanye da wannan kayan da za a yi mana an gina abbas radiyallahu anhu ma qala bainama rajulun waqifun bi arafa an karbo daga abdullahi abbas Allah ya kara masa da yake wani mutum yana ci a gurin da ake kiran sa arafa arafa al-hill sai ko al-haram kun ga wanda zai yake haji ai guri biyu yake hada ko an illu wal haram to arba hindu sai ko haram arba harami ce ko wajen harami shi ne tambaya na kai ka je maka ne eh wajen harami ce lawai arba hindu ce ko haram wajen harami kun fahimta da ko arba ba ta cikin harami ga harabin nan iyaka da aka ji sun gaya ba nan shi ne iyaka harami arba ba cikin ba ta cikin harami an fahimta da ko to yana ɗaya a wannan gurin idu ra ala ilati ba wa asatu kawai sai ya faɗo daga abun hawansa shi da ake cewa tsayuwa arba a hausa amma ba ba wai ana da kokari kokari tun daga kullowar rana faɗuwa ta ce kake ba tun zai zauna iya gaji ya duka abin da zai zai huta ba da san tsayuwa kawai ba tsayuwa ake ta yi ba ana zama an bayyana da kyau yawwa da sai ce kawai sai wannan takuwar ta daga wasu ba a san abun hawa suke ita wurgoji ne bi ta ga gidan tsayawa sai ta wurgoji au qala fa au asatu duk ma'ana su daya da ta wurgoji fa au asatu sai ta taka ne au qala fa au asatu ta take ki ma'ana din shi ta taka ba wuya alma alwaqti shi ne takawa a wuya da ta wurgoji ta taka wuya ita taguwar قال النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي عليه الصلاه والسلام haka ga ya bare duwa ga ya bare duwa ne ke istidu bi ma da wasiri ko wanke shi da ruwa da kuma ne ke da magariya da ne magariya ko da gudu to da ne shi ne mabukun da wa kafiru fi tawbai ku malle ka bare da tabakun nan guda shi wala ta hadidu ka ku garan da lai ba ta lai don me yake hadisi domin annabi banda wannan ba ko ba wannan hadisi da annabi yake annabi ba suna alama ba su ko alai duk mutane za a tafi shi ne ranar kiyama kan abin da mutum ya mutu yayi abin da mutum ya mutu yayi da alheri ko tsiya kan da zai kai kan da zai kai to annabi yake kar ku zaba wato tirare wala ku hamiru ra'atahu kar ku rige bakai domin mai aiki hada ai baya raba kai ko bacci ba raba kai kuma wani ko Allah ya lai da rabi ku da sai idan aka yi wa Allah zan mutum dawo idan ba mafi yawanci mura nan babba ta ba ta yi ba ta bugi ce ko dai sanyin rajin rubani ya saba ko da ruwan sai dan wani ya ji ya samu kuɗi ya rage kan ruwan sanyin nan ne ba kautawa sannan ga yi kuna da yanayi bambancin sanyin kansa domin yanzu kake cikin harabi a makka cikin masallacin sabon guri yadda ka san a cikin furin jike Allah kamar furin ji kusan abin da ya hada da zama in kita fi a cikin wannan gurin sai wanda ai da mutum ya ganda Allah kuwa kamar guri haka gurin yake sanyin gaske na ta musamman amma duk da yake sun saba sai ga suna da harkokin sa to za ga in ka je wani gurin kuma za ka san yin da motsi za ka iya zama kai harka ka to zai koma to sai ce ba a rufa kai wannan rufa kan ba mun faɗa ba a baya za a iya rike lema tun a farko mun mutu fa inda wuri ba su yau mai kiyamati mulafiya annabi ce domin za a je kira ta a kiyawa yana talbiya da bai sallahu mulafai labbai da lagari kala kalbai ba ne dai da ne shi duk wanda ya kai rana a kiyama in ba kuma ta wani a cikin makaranta da muka yi cewa wanda za su tashi tambayoyi da muka gaba da wani karatu a nan wanda za su tashi da alamomi rana a kiyama an faɗa haddari ne wanda ya mutu a filin aikin haji yana aikin haji kawai ba sai arba ba yana sanye da kayan aikin haji to ko shakka babu zai tashi da wannan mun faɗa an faɗa abubuwa da yawa ko an faɗa wanda suke ɓangaren dama da na hagu na damar duniya wanda suke abin kirki da ka gan su kamar ne wanda suke sallah a kai a kai za su tashi da gurin muhajjari da min asalin lukum na bangaren hakan kuma muka ce kamar wa masu ce zuwa za su yi suna farfashiya da kuma da wanda yake rashin adalci da kayan matansa zai tashi da jimani faralai bangaren da ke gaba daya an gane ko yawa da wanda kika yi shi ne iyaka ya ji bilin da ba na da za a gaji a kan kogan mu na lanar fizikal bulani gaba ɗaya ta kan ƙwarai kuwa to saboda haka ire-iren su duk mun kawo misalai wanda ya yi iyaka akwai na dama akwai na hagu wanda an muka ce wannan wani abu ne ya kamata ba abu ya rubuta su ya shi ya kaga wannan a kasar kasashen nan da ake tafiya karatu sai ka yi ba jin tara a kai mutum ya masa tsin sa akan irin wannan kowanne to mun rubutu zai sosai ya kawo ilimi ya kawo dalilan da ya sa aka faɗa haka shi kenan zai a ba ka masa Yusuf da haka wannan shi kaga zai tashi yana talbiya to za mu koyi ne a wannan hadisi cewa wajen yin wanke mamai duk da cewa wankewar ba su baya in wani ya dauke wani ko ba kowa ne idan mutum ya mutu duk sai mun je mutum ɗari wajen wanka a mutum ɗaya zai iya baya na biyu ana da yake ne zai taimaka wa kawo amma ba a gurin wanka a cika duk ƴaƴan da ne ku duk ku cika a wuce su wuce yi wanka aka yi gaba da sannan abu na biyu shi ne kaga yadda musulunci ya kula da tsaftar a ta wanda ya mutu ya mutu ma amma ya tsaftace cewa ba ruwa kawai za ku zaɓar ba ku za mu gani yan mutane in ma ba sa sabulu in ma da akwai sabulu ake sha'awa a sa don wani a to iyayen mu da biyu wani zai ake sabulu da shi a wanke ni da wannan wasan suna yi kai ne yanzu ba ka yi dole ba ka tunanin mutuwa yanzu amma ka je gurin iyayen ka nan kankara ko wasu na gurbin ba wasu za ka suna da wannan a kowace na zai ya ci da kabari ya ci da wannan zai tirare na nan da tiraren da ɗan kaza na kwalba ma ba wanda ya tsada ba cewa a shafa wa da mawuce yana nan na cewa in yi mutu a wanke ji da wannan an da zan zan an da ɗan yana na cikin da na kuwa ƙaramar kwalba cewa a yi kaza ne abu wanda yake wannan zai gaji jiki a duniya dama annabi cewa ya zama wato bako a wannan duniya ko ko ko kuma dan tabari wanda ya adiru sabili wanda ya wuce wa kawai dan tabari amma wanda ya zo dan yana zango da Allah bari dan huta da shi kwana gurin to haka ya zo to mutum ne wannan za ga shi kuma tunda wannan yana rage buri irin shi kuma mun ji a alƙaru tauhiyya duk da rubuta wasiya kullum wallahi yana da rubutu kullum a ce sai ka rubuta cewa yau wani yana ji na bari ko kuma duk bayan kwana uku misali ya rubuta to za ka yana rage rubutu amma ba ga wani za ka rubuta da kai sannan hadisin ya nuna mana wajen kulle da kafari da kafari wajibi kuma a ce da kafari gaba yake da ni da baki da wasiya da gado inda za a zo mutum naira ɗari biyar ya bari ko dubu ɗaya da ɗari biyar kun ga yanzu mutum da wani a kan wannan dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin magada baki wasiya haka ne to gaba ɗaya ne kafa ya gani duk gaba yake idan aka zo aka rasa masu ne kafa na sadaka a unguwa da wannan kuɗin na da za a ɗauka a cikin ƙwarai kuwa ya kamata ka kiyaye abubuwa uku nan gaba ɗaya da gaba ne yake da magada da wasiya da Allah ya ce in ba da wasiya in yusi ya au da yi to gaba ɗaya da gaba ne ga yake a ba ka yi la wa likafa zaka a to ai kudin zakka ne kudin ya kai zakka ba a yi da sauki mu muna magana akan karancin kuɗin ba in mutum bai zakari ai ba wani ba shi shaki ba kuɗi ya wuce miliyan biyu kuɗin da kaba ne naira ɗari kaza ba yawwa ba matsala mutum ne amma sun so kake ka ce lokacin zakarka ya yi fitar ba sai kuma ya mutu za a fitar da zakka an sani amma kuma na za a yi yana jin da abu da abin da ya rage shi za a raba magana yauwa da abin da ya rage shi za a raba magana wannan shi ne to sannan bayan wannan za mu mun koyi kuma cewa haramcin kulle kai an gane ga wanda yake wanda zai yi kaga idan za a yi kabari ai ana rufe haka ko gaba ɗaya ke rufe amma wanda ya ya mutu yana da cikin rami da aikin haji to shi ba za a rufe ba kai haka za a kai sama kuɗi shi sa ma'aikata waɗin ma'aikata sukan gane cewa da waɗan gari suna gane cewa wannan alhaji ne da sun zato da gawar kansa a waje to sun san wannan alhaji ba sai an gaya ba ba saboda haka ba a rufe kanka ba a rufe kai wannan wato ɗabi'a da ya wuce a duniya a kanta a kanta zai yake ranar kiyama ta alkhairi to saboda haka wannan shi sannan na biyar da za mu koya da ciki ne har sun sa turare ga wanda ya taraye ya koma da shi har ya au mai yida yana raye da alhaji sa turare wani yanni yana haraba da aikin haji sannan in ya mutu ba ba za a samu ba ba ana sa turare ba biki ba ba za a samu ba ne namiji ko mace duk sun shiga domin wata alfarma ce da kima da zai dace da ita ranar alkiya sannan sai na kalbi shi ne falalan wanda ya mutu yana da wato jami da kayan aikin kai me yasa domin da Allah amala hu la ya ya wani da ran alkiya aikin da wani tabe yake wa alkiya ba ta dai an fahimta har zuwa lokacin da za a take yana nan akan wannan wato halin باب جواز اشتراء المؤمن التحلل بعذر المرض ونحوه باب da yake nuna halarci da cewa wanda zai yi haraba da aikin haji lokacin da yake hillonsa amma mutum ya tashi da biya aikin haji ko bai da lafiya yana da wata rashin lafiya amma in Allah ya ba shi dawa rashin lafiya kan za ta iya kai ko da shi to ba za a ce kare aikin haji ba za a ce yi amma sai ya sani kare za mu je shi ne halaccin istira'in wato mu'min cewa shi a tahallul halaccin cewa wanda ya harba da aikin hajji ya sani sharadin wato warware kayansa ire kaya ina tahallul bi uzuri da maradi saboda uzuri na rashin lafiya wala wuri da makwabci mutum da zai tafi aikin hajji da yi wato miƙatinsa Jehova ko da yake namu yana gwamnati Iraki ya ce Rabi ko Zulhulaifa ko ya lamlam ko za su kalme an ko kalmar manaje sai ya je wannan gurin amma yana da wani ciwo da yana iya kai amma ya ji sauki ya ji kawai yake so ya kai kenan to ga yadda ne shi ne za mu ji an aisha radiyallahu anha qalat akar gurin da yana ya Allah ya kara masa yadda take da kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ruba بنت الزبير نبي عليه الصلاة والسلام يأتي يقولون دباء الزبير ألا ترى من يشاء فقال لها بنتي إذا لعلك أردت الحج إتي كمر وإتي لكن باقي أي شيء هلكو قال لك والله لا أجدني إلا وجعا إتي والله ba abin da yake damu na ba sai wata rashin lafiya shine waja'a rashin lafiya faƙala laha wato abin nufi da tana so ta yi amma fa rashin lafiyar nan ta matsa mata sai annabi ya ce da ita ko jiwa tare ba ko yi aikin haji ki amma ki tafi kare sai a farko kuri yake zai ce ce Allahumma ma inni haitu habarka ya ubangiji na yi niyyar aikin haji amma fa zan warware sai ba bi da inda rashin lafiyar nan yake to na gama shi ne kare da cewa duk inda rashin lafiya na ya tashi ko ta tashi to na gaba. Sharadi shi ne ka faɗi wannan, in ba ka yi wannan gona a biyar ba da kai ma ka san me zai biyu baya. Yawwa idan ba ya yi abin hadiyar ba wani ko sai dai bari. To da ya je bai tsayawa arfa ba, a ba hadaya zai bari. Ko ba haka bane yawwa. To amma idan mutum ya faɗi wannan Allahumma ma'illi haitu haɓaɓarsa yi ya ubangiji zan zama na zama ɗan gari na cire kibabi duk inda rashin lafiya ta yi motsa ko tsoro misali dan fashi ta kalli ko wani abu ne da zai iya bujirowa wanda zai hana to shi ne wannan jiran sai yake wa kana ta haka al-miqdad bin al-aswad ta kasance karkashin miqdad ibn al-aswad Allah ya kawo kin sarki ya kara musu yadda dika ita wannan bai Allah ma kanta ce ke to kun je da zan yi ko duk wanda ya san yana da rashin lafiya to daga ni kashi zai faɗi wannan Allahumma wa inni haitu abaka ni Allah ya yi ka kaga ba sab shi kenan in bai gama ba dan wani za ka daga nan daga aikin haji dai dai aka bi dai bai ma duk inda aka yi jiwa a sai da aka yi mar aiki yau mu zama masu asuba ba zai farka ba sai lokacin da aka gama komai an yi tsayawa arba an yi kaza an yi kaza to aiki hajji sa ba yayi domin ya san shiyar wato musuluncin nan ba ku daɗi da sauƙi ne shi kawai matsalar inda mutum zai sha wahala zai bai sani ba sai wahala kansa amma ka duba wannan dan Allah har mara lafiya ba hana shi zuwa aikin hajji ba yana zuwa da rashin lafiya ya tashi sai ya ce to ya yi sallama shi kuma ya gama ba Allah na to kaga wannan yana nuna ne halaccin yin wajen ya sharadi gari ga mai aikin hajji sannan kuma halaccin wato ko kuma koyarwa annabi alaihi salatu wasallam yadda annabi yake koyar da sahabban da maza da mata da kuma irin tausayin sa annabi yana tausaya wa sahabbai saura minti hudu za mu iya biya wannan ko akwai hadisi a kasa hadisi a kasan sa na da yawa ko wannan ga za mu tsaya wannan ga bayani da gaskiya shi kansa hadisin dogo ne wanda za mu biya saura minti uku ma abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah muka kuma sarki ya yafe mana muna roƙo ubangiji da suna da kyawawa da tsohon zama ɗaukaka Allah muka kuma sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu kan mulja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu kan guje mata na sai kun salamu da minti goma da bayan ta gama aikin haji aiki kenan kuma an sallame ta za a rubi ai ta gama ta fahimta ta riga ta gama ana magana a kan wanda yake cikin tsakar aikin haji bai gama ba da wannan kayan a cikinsa shi kansa wanda ya riga ya gama abin da ya rage ba kawai kaza da kaza ne daga cikin abubuwa kuma ya bai da kayan gida ai kaga za a rubi kansa shi ba yawwa za a rubi ana magana akan wanda yake da tsakar aikin hajji ne ba a gama ba bai gama alkana ba sai ya mutu ko garin sai mutu su kamar yadda aka samu wata shekara shekarun baya ba daɗi ba sosai ko wanda aka garin jiba aka yi ta mutuwar nan twenty fifteen ne ko shekara ce ne sarai kuwa yawwa to ka ji ma malam kan baka yake damu ai ta kanta da ba a rufe eh ita da ba kayan gida take da ana magana akan wato akan namiji barakallahu fi na'am wa alaikum salam na'am ba ta gama aikin hajjin ba shikenan dai wanka za a yi mata ka ginin magana da muka yi yanayin kayan ta ka kai kayan ta da ba normal kaya ne to saboda haka za a rage ta domin ita mace ba ta buɗe kai kawai abin da muka ce fuska ta aka ce waje ta rage ba ko tun farkon karatun ba mun faɗi wannan an gane ko yawa ai alaikum salam ga wata tambaya mai muhimmanci da larabci ya yi ta cewa idan lam yakun lil mar'i maradun ba wato ba dawo hudata ba ma hukmuhu abin da yake nufi shine mutum ba mara lafiya bane sai rashin lafiya ta kama shi a tsakiyar aikin hajjinsa ai ya dan dake guri a daga ba sana yawa yana ne da mara lafiya sai ta addu'a Allah ya taimake shi ya kara ta ka ga rashin lafiya ne da yana cikin hankalin sa ai ta kai ko bai da lafiya a kai bibire arba da aji haka aka ce ya je a kai shi a kwance a gurin wannan shine wallahi ala na alaikum assalam na haka
ya ƙara yin sujjada da sujjada kabali na waye ya ba da na fahimta har abin da yake nufi na fahimta da ya sujada a bari na fahimta da kyau ko ya kai mata tasbihi sahu ne na ƙarin sujada kenan oke ba sujada kabari ba sujada uku yayi maimakon biyu ko yana tunanin in ka ba da wake misali dai sujada uku na fahimta ƙari yanzu yayi ina jin ka sai aka yi mata zihi zai dawo na'am ina jin ka eh da yi sallama sai su jira ba shi na ai ai ya gama abin da ya sallama suka yi sallama shi ba Allah wai na zaune ya faɗi ina jin ka su wanda suka bi shi wai in jiwa in ji wanda inda an kara makan lawa yace wanda suka bi shi sallar su ta baki ai wanda ba su bi shi ba ma su ne su ne za a ce sallar su ta baki kuma yanzu abin da liman ya daidai ko ba daidai ba ya yi rafkanuwa ya yi sujada ba don da ya sa ba za ku bi shi ba ikon Allah ka san yanzu matsalar da ake ta fama da ita ke wato za ka ba za ka gane cewa har yanzu a cikin birnin ana buƙatar karantarwa ba matsala ta faru a gurin sani za ka kashe gwargwaron da ake da gwargwado saboda haka wanda suka bi shi ne suka yi daidai suka bi karatu kuma su tallata ta yi wanda ba su yi cewa su ne ya kamata a ce mu tallata ba ta yi ba an bai da ita ko ba daidai ba ne ai ko da rafkan wali ba ne abin da ya gaba ɗaya rafkan wali ba ko me gaba ɗaya ku da kuka yi ya ɗauke mu kai ma idan kai rafkan wa kana tare da liman liman ya ɗauke ba ai liman da kake gani liman ne ya ɗauke kowa ba daidai ba ne wallahi a daidai ba ne kaga ku ba da shawara a wannan masallacin a ta a halari a biya shi daga farko zuwa ƙarshe ina gaya ba na kowa ba da kowa ba a sa a halari a cikin masallacin domin wancan yan ba na iya su rika ji ba daidai ba ne gaskiya Allah ya dace da mu na na malam ka eh haka ya san yana da wani matsala dama eh eh eh ba komai dinna waladi ya da yarin a farko sai abin ya zo ai yarin da ya shiga ba komai tambayar da yayi na ku daina faɗan masallacin ko ku haɗa ne faɗa da limaman ku fa kawai ka ce ya faru a guri kaza ya fi sauki gaskiya ai na na ba ba a sallar farilla sau biyu yawwa to sai ka tashi ka tafi za ku jalla shi ke ta zo yanzu ba wani zancen abin ka ga wani ga wani ya kore ka ya ce ka tashi ka wuta saboda haka ba za ka maimaita ba wallahi ba ana na'am Allah ya dace da na'am alaikum salam na'am Allah ya sa na sani haka mhm haka eh eh na'am eh a malikiya cewa kai idan sakaci da sakaci za ta rama ta tafiya idan kuma babu sakaci ramuwa kawai za ta shi idan akwai sakaci to sai ta rama wai ita ciyarwar mustahabi ce amma punishment ne na sakacin shi ko wancan wajibi ne da ba dole ba wai nan dan wani kaza shine kawai ciyarwar shine a samu mutum wanda yake mabukaci kamar yadda ake ba almajiri abinci na gida bukatarsa kawai na ciyarwa lokaci guda shine ciyarwa in kuma dan yin za a dan bagi da dan kudin tebali dan mudu ɗaya da kudin tebali yau an kuma da kuɗi a baki wanda zai ci ba wai safa dare rana ba na lokaci daya abin da ake yi na kafara na rantsuwa da abin da ya kamata an gane ai ko yau wallahi ba na ba a to dama ai sai da kaya duk mallakar wuya ne abin da ya shafe ta yanzu ya tafi da shafi mutunta ba kana so ka je tun da a kai ma dai rigima ce ka zo da a kayan abincin mutunta ba Ana yi ke ba. Karka bari, karka bari wanda za ta auri ka ta ji wannan. Domin yana ba da expression given out nata. Kwarai kuwa, saboda haka zai ka kiyaye. Allah ya kiyaye. Na. Gaba da? Tsaftanuwa. Shi dama idan mutum zai bi sallah kamar yadda Allah yake bayani cewa ya kamata a ƙara bayani cewa in fa mutum yana sallah yana kurkukun liman ko kuma su ce mana tarko yana tarkon liman ba ka da kada ku sai abin da liman ne idan ka shiga sallah domin wannan kana ga kamar direba ne yanzu kana direba ya shiga zai kai ku guri kai za ka riga da rakin nan da cewa gunan ko ma san ai wani ne ga cewa zai sauka domin rikita shi kake ko ba ka bane saboda haka da zarar direba ya dauko ka zai kai ka abin da yake kai addu'a za ka yi Allah ya sa a je lafiya sannan masu bin limami kana uku wani liman sa'an liman kanin liman shi ne suka ce dawa da sa'a sallar su ba ta yi ba sai kanin kanin liman shi ne daidai a sallah shi ne wanda sai liman ya yi abu zai amma wanda zai riga liman yi dawa sallar su ba ta yi ba wanda suke yi tare ne ba wasu suka ɗan yi saɓani a nan amma wanda suke yi tare shi ba sallar ta ta shiga ta biyu abin da ake so sai ya yi hadisi abi bakar da na sai inji al-hali cewa sai annabi ya yi abu ma mu kike wannan shi ne ne amin ma'ana na imamin da ya ya nema wa kan ta yaya eh ya ya tabo daga haka sai na fahimta na fahimta to abin da yake faruwa shi ne kun gane tambayar ta ko cewa shi ya nema wa uwan sawa to a gurin wasu ne suke ganin ya nema amma hadisi abi bakar da cewa ai ba ma kai goshin mu kasa sai mun ga annabi ya kai nana to shi za shi kuma limami daga cikin cikin wanda yana da kyau ya gane cewa ita kabbara ita kabbara noti ce da kowace gaba abin da ake nufi da noti shine yayin tafiya ila yargau hina yasudu haka annabi yake faɗa ko cewa yayin da zai sujjada ba bayan yayi ba shi za a lalle ya nema wa kanka ba amma mutum ya san wancan gurin kai da ya dawa ba ruwanka da shi ya gaba abin da zai don wanda zaka ji yana tsere shi Allahu akbar da ne to ake yayin tafiya in ka karanta tafi talatin da shi yayi wannan bayani sosai cewa yayin tafiya aka ba risala a cikin risala ba wannan bayanin ne cewa yayin da zaka tafi Allahu akbar yana tafiya shi ne ya kau dari Allahu baba ya abubuwa ya tsaya rabbana lakal hamdu shi ake yi a tsaye saboda haka wannan yana da muhimmanci shi sa cikin limama wato fahimtar limanci kan yana da muhimmanci sosai domin mutum ya fahimci wannan da kyau to zai zauna da mamar da lafiya ƙwarai kuwa domin shi ma mun kwasto mara na amin ba haka an an kuma kenan ina ji eh, haka mm.
yana tsaye da shi a nama na'am ko wasu namun su riga su kai kasa mm. shi ne dai ayi magana ta fita kaga eh mm. mm. haka mm. kun ji kun ji kun ji abin da muke gudu ko yau karatu ya zo kawai yauwa ka kyauta da daga bai hakuri kai ba karatu kake sha ba eh da sai ya zo kaga da sai a bada minti goma tun da an ɗebo ni da tafai don kuma minti goma ta yi kaɗan sai mu gani in dai an ɗebo ni da tafai alawari ya tafi kuma ya ya ya ya bunƙasa Allah ya kiyaye Allah ya rage da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya rage mana a mukamanta mala Ismail Kule Tajiya ke ta malaria bai samu zuwa ba muna roƙon Allah ya ba ki lafiya marasa lafiyar Muhammad bin Al-Qasim kamar yadda muke ta faɗa kullum yana buƙatar addu'a Allah madaukakin sarki ya tashi kafaɗarsa marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka wasu lafiya dan za ku ga yanzu yanayin kamar rashin lafiya ya ɗan biyu haka akwai mara malaria ana ta fama da suna da Allah da suna yasa kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mulka Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gujewa ta kuncin rayuwa da talauci da ake baba da shi Allah ka yaye mana muna da kokarin ji da sunayen da kyawawa da kofin sa wanda ka Allah ka gyara halayen matasan mu maza da mata waɗanda suka sa aure a gaba da da aure ta ko a gaba Allah ka shiga da mu muna da kokarin ji da sunayen da kyawawa da kofin sa wanda ka Allah ka ba mu damuna da albarka Allah ka zauna da kasar mu lafiya wannan matsaloli da ake baba da shi na tace tace akwai ɗaya daga cikin da shawar mu da yake abokin da yana hannun kamar yadda muka faɗa ranar lahadi a jigawa ne suna neman miliyan arba'in yana hannun su muna da ko Allah masa kuke sarki ya kuma tafi Allah ya tsare mutuncinsa da lafiyarsa muna da kowa wani da suna yin kyawawa waɗannan masu wannan ɗabi'u na tace murya ne da maki ta ƙarfin ya Allah kai musu fashin kwai a kan kwanta azabar da ake gara musu a guraren da suke Allah ta ƙara musu wata muna da kowa wani da suna yin kyawawa da kuma kun sa maɗaukaka Allah ta tsare mu a gidajenmu da hanyoyin da kasuwannin mu da wadallatan mu muna roƙon ubangiji da sunayen ashawa duk waɗanda suka yi mana wasiya da alkhairi Allah ka biya mu اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وفانا بدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقدها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين